بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرساتي هلرا وانا مجلسي da muke karatu a cikin littafin asfa'ul musallin littafi wallafar a sheikh muhammad siddiq al-minshawi alaihi rahmatullah karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci na Uthman ibn Affana a nan unguwar Matsango cikin garin Azare karamar hukumar Katagun jihar Bauchi Najeriya. Yau muna yammaci na biyar biyar ga watan Al-Muharram watan ɗaya hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya zo daidai da talatin da arba'in da bakwai alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai sai a hankali za a saba wanda ya zo daidai da talatin ga watan shida miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyar muna karatu cikin kurakuran da ake tafkawa a sha'anin sallah yau za mu tashi a kuskure na hudu a babi na kurakuran lokutan sallah kuskure na hudu yana cewa ta akhiru salati hatta ya waqtuha amdan jinkirta sallah har lokacinta ya fita da gangan to wannan kam kaga kiransa kuskure ma kara ce idan kun kula kurakuran da malam ya yake ambata tunda muka fara a farkon littafi wani lokacin abin da aka ambata ɗin yakan zama kuskuren ne yakan zama kuskuren ne wani lokacin kuma ba za a ce masa kuskure ba saboda fahimta ce ta wasu malamai kuma sun gina ta akan dalili haka kuskure ne a wajen wanda ba haka shi ya gamsu da shi ba amma ba kuskure ba ne a wajen wanda shi da haka ya gamsu kamar karatunmu na wancan satin wani lokaci kuma abin da malam zai ambata ce masa kuskure ma kara ne ya wuce haka zunubi ne sabo ne kamar karatunmu ne yau jinkirta sallah ƙin yinta da gangan har lokacinta ya fita wannan sabo ne zunubi ne kabira ce min kaba'irul dhunub daga cikin manya-manyan zunubai wanda suna kai ga mutum zuwa ga ridda domin mutum ba zai gushe ba yana barin sallah tana wucewa har sai an waye gari tun yana ramata har ya zo baya ramawa babu musulmi kuma wanda yake wuni yana cikin hankalinsa cikin halin lafiya yana farke bai yi sallolin nan guda biyar ba kuma ya saura a cikin musulunci al'ahadun ladi bainana wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad kafara abin da ya raba tsakaninmu da arna sallah wanda ya bata ya kafurta don haka barin sallah har lokacinta ya fita da gangan hatsarinsa ya wuce a kira shi kuskure amma tun da kurakurai malam yake ambata kuma ba zai yiwu kamar irin wannan a ce an tsallake ba a yi magana a kansa ba to za a ambace shi amma dai kara ce za ta sa ya shigo cikin kurakurai inda a ce akwai babin zunubai to sai a sa shi a babin zunubai don haka jinkirta sallah har lokacin ta ya fita da gangan zunubi amma da aka ce har lokacin ta ya fita mun yi karatu akan lokacin sallah a satin da ya gabata a wannan karatu za ka fahimci me ake nufi da fitan lokaci na sallah yaushe ne lokacin azahar yake fita kuma jinkirin azahar zuwa wannan lokacin ya zama zunubi ya zama saɓo shine idan rana ta faɗi yaushe ne lokacin asuba yake fita kuma ya zama zunubi ga wanda bai yi sallah ba da gangan shine idan rana ta fito yaushe ne lokacin magariba yake fita kuma ya zama zunubi a kan mai sallar da bai yi sallah ba da gangan shine idan alfijir ya keto to haka sallar isha tare suke wucewa da magariba haka sallar la'asar tare suke wucewa da sallar azahar kamar yadda karatu ya gabata a kai satin da ya wuce to ana magana akan jinkiri na zunubi ne mala yace ittafaqal ulama'u ala anna qada' as-salati wajibun 'ala an-nasi wan-na'imi liqawlihi sallallahu alayhi wa sallama innahu laysa fi an-nawmi tafriṭun innama at-tafriṭu fil yaqadha fa idha nasiya ahadun salatan aw nama anha فليصلها إذا ذكرها هذا لوجود العذر الشرعي ما لن يتي اتفق العلماء ما لم يسن اتفاق فهمت ستازو ايا ba sun yi mitin ba fahimta su ta zama ɗaya ala anna qada as-salati wajibun akan cewa rama sallah wajibi ne alan nasi wan na'imi akan mai mantuwa da mai bacci babu saɓani tsakanin malamai fahimtar su ta zama ɗaya ba su yi saɓani ba cewa wanda ya manta sallah bai yi ba ya manta sallar isha sai da ya zo sallar asuba ko yana rakawo'i biyu na alfijir sai ya tuna ashe bai yi insha ba sai lokacin ta faɗo mar a rai kuma ta zama ramuko domin alfijir ya ceto lokacin ta ya wuce ya manta bai yi sallar la'asar ba sai da rana ta faɗi za a yi magariba sai katsau sai ya tuna ashe bai yi la'asar ba tun da rana ta faɗi la'asar ta zama ramuko ko kuma maganin mura ya sha ya kwanta bacci bayan la'asar ko kafin la'asar bacci ya danne shi bai samu ya yi la'asar ɗin ba farkawarsa kenan ana kiran sallar magariba gari ya kaure da kiran sallar magariba rana ta faɗi la'asar ta wuce bacci ko kuma baccin dare ya yi masa nauyi bai farka sallar asuba ba farkawa da zai yi kenan sai ga rana ta ɗago amma bacci ya yi ba baccin ganganci ba bacci dai na nauyin bacci ya same shi to duk wanda mantuwa ce ta sa sallah ta wuce masa ko bacci ne ya sa sallah ta wuce masa malam ya ce malamai ba su yi saɓani ba akan cewa wajibi ne a kansa ya rama wannan sallah don haka lokacin da ya tuna lokacin zai yi ta lokacin da ya farka lokacin zai yi ta malam yake saboda hadisin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama innahu laysa fi an-nawmi tafriṭun babu sakaci a bacci innama tafriṭu fil yaqظa sakaci yana cikin farke wanda ba bacci yake ba fa idza nasiya ahadun salatan idan wani ya manta sallah auna ma'anha ko kuma ya yi bacci gabarinta ya yi bacci bai samu ya yi ta ba falyusalliha idza zakaraha to sai ya sallace ta idan ya tuna ta wanda ya tuna la'asar lokacin magariba sai ya yi la'asar a lokacin wanda ya tuna asuba bayan rana ta fito sai ya yi asubar a lokacin wanda ya tuna isha bayan alfijir ya keto to sai isharsa a lokacin ma'ana dai wadda ya manta sallah ko ya yi bacci to lokacin da ya farka ko ya tuna ko da lokacin sallar ya wuce to shi shari'a ta ba shi izini ya yi sallar falyusalliha kamar yadda ya zo a wani hadisi man nama an salati aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha duk wanda yayi bacci bai yi sallah ba sallah ta kufce masa ko kuma ya manta bai yi sallah ba falyusalliha to sai ya sallaci wannan sallar idza zakaraha idan ya tuna ta mana a lokacin da ya tuna lokacin da sallace ta to kun ga yanzu wannan an ba shi izinin yayi sallar bayan lokacin ta ya wuce yanzu ɗin nan da muke karatu bayan sallar magariba ba lokacin sallar la'asar ba ne amma wanda mantawa ya yi ko bacci ya yi to an ba shi izini ya yi la'asar yanzu an fahimta malam ya ce haza liwujudi al'udhri shar'i amma fa wannan saboda samun uzuri ne na shari'a uzurin shari'a shine bacci ko mantuwa amma tariku salati amdan amma wanda ya bar sallah da gangan duna uzurin shari'i ba tare da uzuri na shari'a ba ila an kharaja waqtuha har zuwa lokacin da lokacinta ya fita fahtalafa al-hukmu fihi to hukunci game da al'amarin safa ya sha bamban fa dhahaba al-jumhur ila annahu ya'samu wa anna al-qada alayhi wajib jumhurun malamai wanda ya hada da al-a'immatul arba'a alaihim rahmatullah sun tafi akan cewa ya yi saɓo, ya samu, ya yi zunubi, ya ɗauki alhaki, wa ya jibu alaihi alƙaba kuma wajibi ne ya rama. Sallah ta zama ramuko in lokacinta ya fita, amma ina ƙara nanatawa. A zahar fa idan la'asar ta yi ba ta zama ramuko ba. magariba idan isha ta yi ba ta zama ramuko ba suna zama ramuko ne tare a lokacin da na lokacin da ta gaban ita ma ta ƙare da haka idan rana ta faɗi a zahar da la'asa sun zama ramuko idan alfijir ya ceto magariba da isha sun zama ramuko ita kuma asuba ita kaɗai ce idan rana ta fito asuba ta zama ramuko to jamhurin malamai sai suka tafi akan cewa duk wanda da gangan ya bari har sallah ta zama ramuko to yayi zunubi yayi sako amma wajibi ne a kansa ya rama ta an gane to amma da malam yake cewa uzuri na shari'a ya ambaci abubuwa guda biyu kamar yadda suka zo a hadisi da mantuwa da bacci bayan waɗannan guda biyu sai wanda uzuri ne na shari'a wanda uzuri ne na shari'a bayan guda biyun nan wadda zai sa sallah ta wuce a lokacinta ba a yi ta ba ka iya cewa jinin haila mace tana jinin al'ada tana da uzuri lokacin sallah zai yi an hana ta ma yin sallah to amma kar ka manta wannan uzurin a shari'a idan lokacin ya wuce mata jinin bai tsaya ba sallar ta wuce ta faɗi ba za ta yi ta ba sai wani uzuri kuma ka iya ce min hauka idan mutum ya haukace ko ya shiga farfadiya lokacin sallah yayi har lokacin sallar ya wuce yana cikin hauka bai yi azhar ba bai yi la'asar ba sai da rana ta fadi sannan tukunna aka yaye masa wannan hauka sai ya dawo hankalinsa wannan ma ka ce uzuri ne na shari'a to shi kuma wannan uzurin ɗauke shari'ar yake gaba ɗayan ta ɗauke ce ke me nake nufi da ɗauke ce yake yi shine idan ya farfaɗo ba zai rama ba domin throughout lokacin da ya yi haukar babu shari'a a kansa sai dai idan bai yi sallar ba ne da wuri har haukar ta same shi mana sallah ta haukansa gabanin haukar ta same shi a nan wasu malamai nan ma suke ganin tun da ya riski lokacin sallah to zai yi sallah idan haukar ta ɗauke shi ma zance mai inganci shi ma ba zai rama ba shi ma ba zai rama ba to sai wani uzuri ka iya ce mu rashin lafiya ba shi da lafiya ba zai iya tsayuwa ba ba shi da lafiya ba zai iya alwala ba ba shi da lafiya yana da katata a jikinsa yana kwanci a cikin fitsarinsa da kashinsa ya za a yi sallah a najasa ba shi da lafiya ba zai iya magana ba ya za a yi sallah babu karatu ba shi da lafiya ba zai iya kaza ba wannan duk ba uzuri ba ne ko ɗaya ba uzuri ya rashin lafiya in sunanta rashin lafiya ba taɓin hankali ba rashin lafiya in sunansa rashin lafiya kowane iri ne ba rashin lafiyar da yake hana sallah ita sallar ce take komawa daidai yadda mutum yake tun ana masa rage sai an rage masa komai ba zai iya tsarki ba yana kwance cikin fitsari ko cikin bayan gida ko fita abin yake yi ko a cikin jini ba na dasa bace wannan an haƙura a je na gaba to ai ba zai iya alwala ba ba zai iya tashi ya je alwala ba an haƙura da ita a ka masa ƙasa ya taimama ai ba zai iya taimamar ba ko babu ƙasa a wajen babu halin taimama ba zai iya ba ba za a iya masa ba ba yanda za a iya taɓawa a jikinsa sai ihu sai ƙara an yafe taimamar a je mataki na gaba mataki na gaba shine mai sallah ai sallar a haka to ai ba zai iya tsayawa ba ya yi a zaune zaman ma ai ba zai iya ba sai kwanciya ya yi a kwanciya to ai baya iya magana ba zai iya karatu ba ya yi tunani ai zai iya tunani yana da hankali ya yi tunanin yana sallah yana sallah ya yi tunanin karatun ya yi tunanin ruku'u ya yi tunanin sujada sai ya yi sallah idan ya yi ta a halin da ya samu kansa ya yi sallah kadda lokacin sallah ya wuce bai yi ba akwai wani uzuri da Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a cikin alƙur'ani mai girma wanda uzuri ne babba amma bai hana sallah ba uzuri ne babba amma bai hana sallah ba Allah subhanahu wata'ala hatta jam'i hatta yi da liman idan akwai halin yi Allah bai ɗauke ba shi lokacin yaƙi Allah ya ce wa idan kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wa li'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum waltati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka Allah ya ce idan kana cikin su ta kama za ku yi sallar tsoro sallar yaki ana cikin yaƙi ba nutsuwa amma an samu daidai gwargwado nutsuwar da za a iya yin sallar jam'i amma ba dukkan nutsuwa aka samu ba to a hakan ma jam'i za ku su rabu biyu wasu su tsaya tare da kai kai wani ɓangare na sallah da su sai ka jira su kuma rabi su fuskanci makiya suna gadonku suna tsara dukkan wani ƙalubale da zai iya taso muku waɗannan da kai wani ɓangare da su na sallah sai ka sake su sai su sauran abin da ya rage kai kuma ka jira idan sun ƙarasa sallarsu sai su tashi sai su karɓi waɗancan sai waɗancan su zo su tsaya a bayanka sai ka yi abin da ya rage maka na sallah idan ka sallame su kuma sai su cikato abin da ya rage musu sai a ci gaba da abin da ake na yaƙi Allah ana yaƙi ba uzuri ba ne amma yanzu wani ko wuta shayi ya hura ba zai yi sallah ba yana da uzuri To, Allah maɗaukakin sarki ya ce, fa'in khiftum farijalan aurukbanan, idan kun ji tsoro, wato faɗa ya yi faɗa, ta yadda ba za a iya haɗuwa ai wacce sallar ta liman ba, sai Allah ya ce farijalan aurukbanan to ku yi sallah akan kafafunku ko akan hay akan abin hawa ku yi sallah kenan yaƙi halin da za ku samu kanku a yaƙi hali biyu ne ba na uku ko dai halin da za ku iya samun dama har ku yi jam'i to ku tsaye da jam'i kuma jam'in ga yadda za a yi shi ko kuma halin da ba za ku san nutsuwar da za ku iya jam'i ba, kuma ba za ku san nutsuwar da za ku iya tsayawa ku yi sallah da ruku'u da sujjada da sauransu ba, to idan a wannan halin ake sai Allah ya ce farijalan auruk bana, to ku yi sallah a guje a kan ƙafafunku ko a guje a kan abin hawanku. da haka mai yaƙi yana sallah yana yaƙi shi zai kiyaye yanzu a tsaye yake fatiha yake karantawa sura yake karantawa yanzu ya yi ruku'u ya ɗago ya yi sujada yana yaƙi yana sallah idan asu kwane yake yana kan abin hawa yana sallah yana tsoron in yi ruku'u komai zai iya faruwa in yi sujada komai zai iya faruwa to ya yi ruku'un da sujadar a cikin tunani ya yi sallah saboda lokacin sallah ya yi inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan sallah akan mummunai Allah ya ce farali ne mai lokaci farali ne mai lokaci jama'a an fahimta to ta yaya mutum kawai saboda suna da suna da suna da match na ƙwallo kawai zai tafi su je su ne ‘yan shirya fili tun kafin la'asa ya je kawai su taɗirkan ƙwallo suna kallo suna ihu har sai bayan sallar magariba kuma ya zo ce zai alwala ya sallar la'asa saboda shi tsageri ne ta yaya wani irin renin hankali ne wannan ko yana zaune ko yana wani aiki na gini ko na tono tonon rijiya ko tonon shadda ko yana kabo-kabo shi dan a taɓa ne yiwu ya sauke ga wani fasinjan yiwu ya sauke ko ɗan na kai yiwu ya sauke kai Allah gaba ɗaya yau ruwan fasinja ake yi gaba ɗaya ma lokacin sallar ya sallar ma ta gagara kuma a ce yana da uzuri sai rana ta faɗi tukun na fasinjan an daina ruwan fasinjan sannan ya ce zai zo a lokacin da zai wa Allah a zahar da la'asar gaskiya tsakani da Allah in dai mai yaƙi ba a karɓi uzurinsa ba to ai bai kamata irin waɗannan a karɓi uzurinsa mu je karatun mu ji abin da malam zai ce jamhurin malamai suka ce wanda ya bar sallah da gangan babu uzuri ya yi zunubi kuma wajibi ya rama malam ya ce وذهب ابن حزم ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه ياتفع كان سوا وابن تيمية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني وغيرهما دوسنس الله يمس رحمه cikin malama sun tafi wani ra'ayi akan wannan mutum da ya bar sallah da gangan me ra'ayinsu ila adamil qada'i sun tafi zuwa ga babu ramuko eh ba ramuko wanda bai yi la'asar ba har rana ta faɗi da gangan to ba ramuko a kansa yawwa yawa za ku ɗauka ɗan gata ne an yafe masa ne ko? ya haka za su za su dauka shi shikenan ma ai an karanta as-sa'ul musallin kai baka ji bane a gidan rediyo ai an dauki ai shikenan ta wuce an yafe na wa alaihi bi kasrati tanaffuli suka ce kawai abin da ya wajaba a kansa yayi ta nafilfilin neman shiga yayi ta nafilfili dare da rana akan wannan sallah ta la'asar da ya bari har rana ta faɗi ita kan zancen ya yi ta bata taso ba zancen ya yi ta bata taso a interview aka kira gafata mana aka ce 9 to 4 interview akar makallawa baka zo ba sai da lajina kwamiti na interview sun tare kayansu an naɗe an sa a jaka an guge an yi komai ciyama ya tafi gida sakatare ya tafi gida cikin mambobi ne wasu guda biyu sun tsaya suna ƙarashe take away ɗinsu sai ga ka sai a buɗe jaka a zaunar da kai saboda ga ɗan hakimin wawaye ya zo kaka ba na saurara ka ce maka za a yi shi kenan an tashi ko gobe ba za a yi ba ji ma ba za a yi ba shike nan don haka mala'iku masu karɓan aiki da la'asar suke karɓa an yi a masallaci an gama masallacin izala masallacin ɗariƙa masallacin masallacin duk an idar an yi ta uku saura an yi ta hudu saura an yi ta hudu da wani abu makararru ma ‘yan ƙarfe biyar duk sun yi mala'iku suna nan suna ta karɓa ana rubuta sai da rana ta faɗi mala'ikun da aka kira zo su karɓi taka ko ku zama za su yi ta yi saboda baka yi ba da haka waɗannan malaman suna ganin cewa zancen ma ka zo ka ce za ka yi ta to awa kaiwa wa ya sa ka yi la'asar bayan magarba kes ɗin babba ne ba ba mai sauƙi ba ne to kawai suka ce abin da ya wajaba a kanka kawai ka kama nafila ba ka san maguda nawa ba kai ta nafilfili wa'yan nafilfilin ba wai na zallan neman lada ba ne a'a na neman shiga ne a taurare ka a yafe ka ko ka samu ka cira ka a dubu yi kana neman a saurare ka akan raka a hudu da kai ganganci ka bari waƙad menene a a a aka ba zai yiwu ba ai za a ce waƙad wafi ai ba zai yiwu ba وذهب ابن حزم وابن تيمية وغيرهما إلى عدم القضاء عليه بكثرة التنفل وقد وفى بذلك وقد وفى بذلك في الرد والحجة ابن حزم فقال ما مختصره وفى ابن حزم ya cika ya yi abin da ya dace ya yi bayani gamsashe bizalika game da wannan lamari fin raddi wajen martani wal hujja da bayanin hujja waye wannan cika bayani da hujja akan babu ramu ko akan mai ganganci shine ibnu hazm al-zahiri rahmatullahi alayhi fa qala yace ma mukhtasaruhu abinda a takaice ma mukhtasaruhu ba haka ba abinda yake bane ba fa qala ma mukhtasaruhu sai yace a takaitan takaitawa wa amma man ta'ammada tarka salati ibnu hazm yace amma duk wanda yayi gangancin barin sallah hatta kharaja waqtuha har lokacinta ya fita haza la yaqdiru ala qada'iha abadan ibnu hazm yace har abada ba zai iya ramata ba eh mana du'ar har abu malam in ba na sayarwa bane bai fi karfin ka ba ya fi karfin ka shine ba zai iya ramata ba ba dai yana ganin raka'a hudu bace ba to in ba za a karɓa ba to shi ne har abada ibn hazm ya ce har abada wanda ya bar sallah da gangan har lokacin ta ya fita har abada ba zai iya rama ta ba wa alaihi an yaksura min fi'lil khairat wajibi ne akan sa ya yawaita aikata alheri ya yawaita aikata alheri sallah ne azumi ne sadaka ne biyayya wa iyaye ne kyautatawa makota kyautatawa baki kula da marayu yayi ta shiga yana fita ayyukan alkhairi yana neman sasanto amma ba ba yin sallah ba wa salatu tatawwu ko wa salati tatawwu'i da kuma yawaita sallan nafilfili liyasqula mizanuhu yawmal qiyamati dan mizanin sa ya nauyi ranar alkiyama saboda an cire sallah guda ɗaya an cire sallar la'asar babu ita meye zai yi ya cike gurbin nauyin wannan sallar shine ta fama wa qala abu hanifata wa malikun wa shafi'i abu hanifa da imamu malik ibn anas da al'imamu shafi'i Allah ya musu rahama waɗannan bayan Allah a imatul mazahib suka ce ya ƙaziha ba da kuruji waƙatiha suka ce zai rama sallar bayan fitar lokacinta dama malam ya faɗa a farko su ra'ayinsu za a iya ramawa wajibi ne ma wajibi ne ma a rama amma akwai zunubi to shine suka ce zai rama ta bayan lokacinta ya fita wa qala ta'ala sai suka yi hujja da fadin Allah madaukakin sarki afwan a malam yace wa qala ta'ala Allah ta'ala kuma yace fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun su da suka ce zai rama ta bayan fitan lokaci yanzu malam ya dawo da maganarsu ne zai musu ne zai musu raddi su da suka ce za a rama bayan fitan lokaci to ya Allah maɗaukacin sarki ya ce fawailun lil musallin bone narkon azaba ga masu sallah allazina hum an salatihim sahun waɗanda suke rafkana daga sallah masu sallar da ba dukkan masu sallah ba ya za a ce masu sallah kuma bonansu masu sallar da suke rafkana daga sallah ku bambanta tsakanin rafkana daga sallah da kuma rafkanuwa a cikin sallah kowanne zaman kansu yake rafkanuwa a cikin sallah shine mantuwa a cikin sallah shine wanda kuka sani wanda ake sujada qabli ko ba'di to wannan sunna ce ta dan adam dabi'a ce ta dan adam samun wannan makuwa da wahami da gafala da mantuwa to wannan uzuri ne sai aka bada hanyar gyara amma rafkana daga sallah shi kuma kinyinta sallar bai dauke ta a bakin komai ba yana sane da ita amma ya ɗauke ta da sauƙin da ba zai yi ta ba ba mantuwa ba ba bacci ba amma abin da yake yi ya sha kansa ya fi masa sallah shi ne rafkana daga sallah hidimar da ke gabansa yana ganin ta wuce maganar sallah mitin suke na siyasa wa yake maganar sallah ƙwallo suke yi da baƙi kuma ba ƙwanka annabinka ba yake magana sallah ko biki suke yi ana hawan ango za a hau doki tun da zahar ake haɗa kayan dawaki aka yi hawa ba a yi sallar la'asar ba da manyan riguna da rauni na iska ba a yi sallar la'asar ba ko muzahara suke yi ana muzahara an shagala ba a yi sallar la'asar ba kuma ana ta tsine wani to wanda ake tsine musan ya yi la'asar ku goma ku yi ba ba tsinan ne ko ana maulidi ana taiban manzo amma an ƙi masa sallah ba a zahar ba ba a la'asar ba amma an wani ana yabo ɗan amina musa ɗan amina to ire-iren waɗannan abubuwan ba sallar ya manta ba a'a abin da yake ciki ne yake ganin cewa ya fiye masa sallar sai bai yi ba to shi ne saha anis salati ya rafkana daga sallah ya shagala wani abu ya fi masa sallah to shi ne irin waɗannan ne wadda suke ganin wani abu ya fi musu sallah da su Allah yake cewa narkon bone na masifar wuta ya tabbata ga masu sallar da suke rafkana daga sallah waƙala kuma Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fa sawfa yalqawna ghayya fa khalafa min ba'dihim khalfun sai wasu a bayan su bayan ya ambaci annabawa sai yace sai a bayan su kuma sai wasu mamaya baya suka maye bayan su wasu kuma mutane na daban a za'us salata wadda suka tauye sallah suka wulaƙanta sallah ba sa yinta wattaba'u shahawati suka bi soye-soyen zukatansu abinda ransu yake raya musu shi suke yi ko fasaufa yalƙauna gayya Allah ya ce da sannu za su haɗu da azaba da bane to nan idan kun kula laifuka biyu ne Allah ya ambata cikin ayoyi guda biyu aya ta farko da malam ya ambata rafkana daga sallah wadda yake ƙin yin sallah da gangan idan za ka irga masu rafkana daga sallah yana ciki ko baya ciki lamba ɗaya aya ta biyu laifin da Allah ya ambata masu tauye sallah wulaƙanta sallah wanda yake ƙin yin sallah da gangan in an ce ka rubuta masu wulaƙanta sallah yana lamba nawa lamba wani da haka wancan laifin na rafkana daga sallah da wannan laifin na wulakanta sallah duk mai barin sallah da gangan yana kan gaba to malam sai ka ayyuna guda biyu wannan an ce wailu bonan wuta ya tabbata gare shi wannan an ce ghai azaba ta tabbata a gare shi mala ya ce falaukan al'amidu litarki salati mudurikan laha ku ji wani istin batsu da a ce mai barin sallah da gangan yana iya yinta ya riske ta da a ce mai barin sallah da gangan yana iya risko ta ba da kuruji waktiha bayan lokacinta ya fita lama kana lahul wailu wal ghayyu to da bane da azaba ba su faru gare shi ba eh kun gane me malai yake nufi tunda an tabbatar da wailu ga mai rafkana daga sallah an tabbatar da ghayyu ga mai wulakanta sallah to wanda ya bar sallah da gangan har lokacin ta ya wuce kamar yanzu la'asar a ce bai yi ta ba sai yanzu ɗin nan to inda a ce yanzu in yayi ta za a saurare shi to da ba a siffanta shi da ba masa azaba da gayyo ko wailu ba a shi kenan magana ta wuce tun da zai yi don haka magana ba mai wucewa ba ce ta yin sallah sai dai da wani abu daban kuma ma duk wanda Allah maɗaukacin sarki zai ce, ka yi sallah kaza lokaci kaza, sai shi a ƙashin kansa ya ga cewa lokacin bai masa ba, bai tashi ba, sai da lokacin da Allah ya baki ya wuce ya wuce lokacin ya tafi sai ya zo yanzu ne shi ya samu dama zai yi in Allah ya wakilta ka ka karɓo ayyukan ranar ya za ku yi da shi ka gani yanzu ko kai ne ka aiki ɗanka ya soma biredi yau ne gobe ne yau ne gobe ne ka gaji ka gaji ka gaji har ka fita ka tafi uzurinka sai bayan ka dawo gida abadin ya zo maka da yalle da biredi ya ce gashi ya za ku ƙare to laifin mai maka bai siyo ba to me laifin a ciki ba ya so ya kawo ba a kan lokaci ne ko kai ka san muhimmancin lokaci وقد جعل الله لكل صلاة وقتا محدود الطرفين Allah ya sanya wa kowace sallah lokaci mahdudat tarafaini wadda yake da iyaka a dungu biyu farkonsa da ƙarshensa kuma wannan hidimar kwana biyu jibrilu yayi yana yi domin fitar da iyakokin sallah ya zo ranar farko yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallolin nan guda biyar shi ya ja sallar aka yi sallar kowace sallah zai zo in lokacin sallar yayi ya ja annabi sallallahu alaihi wasallama sallah sai da aka yi salloli biyar washe gari sai ya dawo kowace sallah a wani lokaci na gaba da wannan nan ma ya masa biyar sai yake ce masa tsakanin jiya da yau a nan lokacin kowace sallah yake da haka sallah an riga da an mata iyaka dungun farko da dungun ƙarshe shi ne ma'adudar tsarafai ne ya dukulu fi hini ma'adudin wa yabtulu fi waktin ma'adud ya dukulu fi hinin ma'adud wannan lokacin na sallah wannan sallar tana shiga fi hinin mahadud a wani lokaci iyakantacce take shiga wa yabtulu fi waqtin mahdud kuma tana kufcewa tana ɓaci a wani lokaci iyakantacce fala farka baina man sallaha qabla waqtiha wa baina man sallaha ba'da waqtiha don haka ba bambanci tsakanin wadda ya yi sallah kafin lokacinta da wadda ya yi sallah bayan lokacinta ina jin ba za mu yi saɓani da ku ba da duk wani mai hankali ko bai zo karatu ba cewa duk wanda ya yi magariba da la'asar ba ta yi ba ko ko akwai wani shek da yake ganin cewa zai yi magaribar yau wani ya yi ta da la'asar ya ce wallahi na yi na huta ne za a karɓi wannan sallah amma fa sallah ce sallah ce fa yayi ba a ki sallah raka'a uku gangariya da ƙira'a da fatiha da ruku'u da komai ka ce ba ta yi ba to me yasa ba ta yi ba lokacinta bai yi ba ah to me yasa in lokacin ya wuce kace tayi in dai ka yadda in an yi ta kafin lokacin ba ta yi ba to me yasa za ta yi in lokacin ya wuce ai shi ba lokacin bane shi ba lokacin bane shine abu da malai yake faɗa haka idan har za ka hana wannan to za ka hana wancan malam ya ce babu bambanci tsakanin wanda ya sallace ta kafin lokacinta da wanda ya sallace ta bayan lokacinta da anna kilaihi ma salla fi ghairil waqti domin dukkan su su biyun kowa yayi sallah ne ba a lokaci ba walaisa ahaduhuma qiyasan alal akhar kuma ba wani lokaci da zai zama qiyasi akan wani ba qiyasin na farko akai akan na biyu ba ba qiyasin na biyu akai akan na farko ba kowanne zaman kansa yake bal huma sawa'un fi ta'addi hududillahi bal huma sawa'un fi ta'addi hududallah dukkanin su ɗaya suke wajen ƙetare iyakokin Allah dukkan lokutan ɗaya suke wajen ƙetare iyakokin Allah amma jamhurin malamai fa za su iya martani akan wannan batun domin wannan abin da malam ya faɗa wato akwai nau'i na na wayo a ciki idan kana da zurfin ilimi za ka iya ba shi amsa jimhurin malamai suna da amsa akan wani cewa to ai wanda ya yi sallah kafin lokaci ba a sa shi ba ba a sa shi ba ba ta waje ba a kansa ba ba ta hau kansa ba amma wanda ya yi sallah a bayan lokaci ai an sa shi dalilinta ya zo ta wajaba a kansa shi ne bambancinsu su shi sa cikin sauƙi kowa zai ba da fatawar cewa wanda ya yi kafin lokaci ba ta yi ba wannan kowa zai gane amma bayan lokaci to ba kowa zai gane ba saboda wannan shi ne bambancin kafin lokaci dama ba ta zo ba dama ba ta wajaba ba amma bayan lokaci ta riga ta wajaba sanadinta ya tabbata wannan shine bambanci so suna da bambanci ta wannan fiskar so ta wannan ba zai zama wannan bayanin da malam yayi ba zai zama dalili ba dan ba na daidaita su ba ba ɗaya suke ba kafin lokaci da bayan lokaci ba ɗaya suke ba amma dai muna tare da shi akan cewa babu ramuko amma wannan ba shine dalilin ba to malam ya canko gidan yar anan da za mu karanta wal qada'u ijabu shar'in to kun ji ramuku ijabu shar'in wato wajabta shari'a ne ramuku wajabta shari'a ne ko wajabtar da wajabtarwan shari'a ne kamar yadda shari'a ce ta sa ka yi ana ce masa yi akan lokaci ana ce mai ada'i shine ada'i yi bayan lokaci ana ce masa qaba'i da haka ada'i waye wajabta maka ada'i ha yin sallah akan lokacin ta waye wajabta maka shari'a to qaba'i ramawa waye zai wajabta maka shari'a والشرع لا يجوز لغير الله to shari'a kuma shar'antawa kuma baya halatta ga wani Allah wani bai sai shar'anta ba da haka yanzu da aka ce ma kai sallar asuba tsakanin alfijir da hudowar rana a wannan tsakanin za ka yi sallar asuba abinda shari'a ta ce kenan to da rana ta fito baka yi ba da kayin wa ya saka shari'a ta saka ne tsakanin alfijir da hudowar rana yanzu bayan hudowar rana wancan hadisin da ya saka ka ba bayan hudowar rana ya ma magana ba in aya ce ba bayan hudowar rana ta ma magana ba so yanzu da wani dalili ka yi sallar bayan fitowar rana to wani kuma baya zama shari'a ba Allah ba sai Allah da manzansa su ne shari'a in ba su shar'anta ba babu man amila amalan laisa alayhi amruna fa huwa raddun ga hadisi na Aisha nan asili wanda ya aikata aikin da ba mu sa shi ba an mayar masa kayansa na haka kana da dalili cewa an ce ka yi ta bayan rana ta fito ba bacci ne ya danne ka ba ba mantuwa ba mun gama da wannan a farkon karatu mai bacci da mai mantuwa shari'a ta sake ba shi dama yayi amma kai mai ganganci ina hadisin da ya baka damar kai ina aya da ta baka dama kai sannan mai cewa za ka iya yi shi shari'a ne yana iya shari'antawa wa in ƙalu to anan masu cewa a yin idan suka ce hiya hiya hiya hiya idan masu cewa a yi suka ce mana hiya hiya itan dai itan ce eh tun da yanzu an ce musu ina dalilin cewa za a yi sallar asuba bayan rana ta fito in suka ce mana hiya hiya itan dai itan ce mana ita dai ta bayan alfijir ɗin kafin ranar itan ce yanzu a nan ba wata sabuwa ba ce balle ku ce an zo da sabuwar shari'a tsohon umarnin ne har yanzu shi ɗin ne hiya hiya ƙulna sai mu ce lahu sai mu ce da su fal'amidu litarkiha laisa asiya to in dai haka ne wanda ya bata da gangan bai yi saɓo ba inda ita ce in kun ce itan dai itan ce sai mu ce a to shi kenan ma wanda ya bata da gangan bai yi saɓo ba inda duk itan ne dama inda a ce wata ce daban sai ya zama ya yi sabo amma tunda itan ce da yi sabo ba to nan kuma za su iya cewa a to ai ya yi sabo to ya yi sabo kuma ita fa in qalu idan suka ce laysat hiya allati amara Allah a'a ba ita ce wacce Allah ya umarni ba wacce Allah ya umarni kan ta riga ta wuce ba ita bace qulna lahum sai mu ce da su sadaktum kun faɗi gaskiya ba ita ce ta umarnin Allah ba thumma nas'aluhum amman ta'ammada tarka salati ba'da al-waqti ta'atan am ma'siyah ta'atun am ma'siyatu sannan sai mu tambaye su amman ta'ammada tarka salati wanda da gangan ya bar sallah ya gangancin barin sallah ba'dal waqti har bayan lokacinta ta'atun am ma'siyatun sai mu sake tambayan su shin da'a yayi ko sabo wanda ya bar sallah da gangan bai yi ba la'asar har rana ta fadi sai da magariba da'a yayi zai samu lada ko sabo yayi akwai zunubi fa in qalu ta'atan idan suka ce da'a yayi khalafu ijma' ahli al-islam sun saba ijma'in musulmi ijma'in musulmi da malami da mai hankali ha wane ne har wanda ma har shi wanda ake magana a kansa ya san sabo ne karewa kenan ko duk san zuciyar dan adam har shi wanda ake magana a kansa ya san sabo ne dan haka amsar ba ta taba zuwa cewa da'a bane wa in qalu idan ku suka ce ma'asiya ce a sabo kan sabo ne mana wa iyadu billah ya za a ce da'a sabo kan sabo ne sadaqu za mu ce to sun faɗi gaskiya wa min al-batili an tanuba al-ma'siyatu an ta'a to yana daga abin da ba zai yi ba kuma samsam sabo sabo ya mai gurbin da'a an gane karatu yana daga abin da ba zai yi ba sabo ya mai gurbin da'a tunda in ya tsallake lokaci bai yi ba sabo ne ko to sai yayi yanzu waccar ta kan lokaci ta ce da'a wannan wacce yayi sabo ne kuma sabo ya mai gurbin da'a kenan yanzu sabo ya zama da'a kenan tifka da warwara kenan ku ce saɓo ku ce kuma ayi an taɓa ce ayi saɓo ya kuka ji bayanan ibn hazm kenan Allah ya masa rahama ibn hazm kenan a cikin almuhalla haka in ya tuso matsala a gaba sai dai ka gudu shi yasa ba kowa ake son ya dinga bude muhalla yana karantawa ba eh saboda Allah madaukakin sarki ya masa ƙwarin hujja da bayanai masu ƙarfi wanda ba kowane mai ilimi ne a cikin zakuran malaman ma yake iya masa raddi ba to wanda bai yi ƙwari ba in yana yawan karanta sai koyi rikici ai ta rikici da shi a masallaci wani ma ka ji ya sa kansa suna ibnu hazm eh ibnu hazm saboda kawai shi shi shi, shi baya barin takwana ai ta rigima da shi a masallaci kuma ibnu hazm kuwa ba haka yake ba malami ne da ikhlasi da tsarkin zuciya da tsarkin niyya da ilimi da ƙwarin ƙwanya da tsoron Allah da kyakkyawar zuciya yake wa ina abubuwan kuma yanzu duk nan bayanan da ya yi baka ji sun kama tunaninka ba to kuma a kansu muke ai ba kowace muke saba ibn hazm ba a kansu muke an ta ce gaskiyar da babu ta biyinta da haka rufin asirin kamalan rufin asirinka saurayi rufin asirinki shine a kiyaye sallah akan lokacin kar mutum ya kuskure ya shiga cikin ya shiga cikin wannan rigimar duk wanda ya kuskure ya fada wannan rigimar ya fada wannan rikicin to ya shiga cikin kogin da ba zai iya linkaya a cikin sa ba kawai maganin kar ai kar a fara to kar ka yadda a ce akwai wata hidima a gabanka da kuke yi ko ta biki ko ta addini ko ta kasuwa ko ta aiki ko ta kome wai da za ka yi amfani da wannan hidimar ka bar sallah da gangan kana ji kana gani har rana ta faɗi baka yi ta ba kada kuskura da wannan ai ko mantuwa ce ta same ka ya kamata ka hankalinka ya tashi eh ya kamata hankalinka ya tashi duk ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu mantuwa da baki duk sun faru annabi alaihi salatu wasallam ya samu mantuwa lokacin ranar yakin ahzab to tsabar masifar yaki ya manta ba al'asar ba ba al'asar ba sai da rana ta fadi abubuwa sun lafa amma takaicin da yaji sai da ta tsine musu albarka yace Allah ya cika cikin su da wuta Allah ya la'anci yahudu da nasara sun shagaltar da mu daga sallar al'asar yayi maganganu gashi mantuwa ce fa amma bai ji daɗi ba mummuni ko manta sallah in yi tana tafi hankalinsa ya tashi to haka bacci wata rana ana dawowa daga yaƙi bacci ya same su annabi alaihi salatu wassalam suka kwanta gajiya ga yaƙi ga tafiya an yi zango da daddare an kwanta an yi bacci bacci yayi nauyi ba wanda aka masa arzikin farkawa da asuba gari ya waye har rana ta fito zafin rana ne ya tashi umaru sayyidina umar zafin rana a kafarsa sai ya farka yana farkawa kawai sai ga kowa bacci yake rana ta fito ba ya asuba ba ya fara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar saboda ba a tashin annabin yana bacci sallallahu alaihi wasallam a shi ba a tashin sa yana bacci ba a tashin sun labarci amma shi kadai ne a dan wani sai ya doka a gidansa ya ce ai sunna ne na kar a kuskura a tashe ni ina bacci shi ma dalilin annabawa sukan yi mafarki mafarkin annabawa kuma gaskiya ne nau'i ne na wahayi so kar ya zama a cikin baccinsa yana mafarki mafarki kuma da ya danganci annabta a tashe shi a katse abin da yake faruwa kaga kai ta'addanci ba dan karami ba to anan annabi sallama ya farka aka tashi jama'a masu alwala suka yi alwala masu wanka suka yi wanka har ma aka rasa ruwa wasu suka yi taimama dole aka yi ta taimama anan aka yi sallar asuba da hantsi aka wuce aka kama hanya sai da aka je aka samu ruwa annabi sallama ya ce waɗanda suka, suka tashi da janaba ba su yi wanka ba suka yi taimama to ga ruwa nan su je su yi wanka ala ayi halin duka kenan hali biyu ya faru da annabi alaihi salatu wassalam halin mantuwa da halin bacci to wannan su ne uzuri na lissafa muku da jinya da haila da hauka duk matsayin kowanne a sallah ba wani sauran uzuri sai ganganci shi kuma ganganci a kansa muka yi karatu na haka a jakunan matasa a jakunan mata a gida masu biki don kun ga yanzu yarka idan za a aurata duk yanzu mata sun shiga wani yayi idan za a yi auren ya to sai a je sai a je a bada mata wani abu a fiskarta wani dodo dodo wani dodo dodo ni yanzu inda ina da sauran aure a gabana baki isa zan aure ki kimin wannan abu ba muni yake karawa muni suke yi fa eh kawai su raunin raunin zuciya ne da su ganin waɗai kawai tun da yayin ake shi kenan in za ta fito kamar mahaukaciya ma ita ba ruwanta tun da yayi ne amma in ba haka ba muni suke yi to idan kuma aka bi aka rambaɗa wannan abun aka je aka yi shi ina magana alwala kuma da haka tun da hantsi idan aka mata wannan abun ba za ta yi azahar ba ba za ta yi la'asar ba ba magariba ba isha a nan kama ana cikin hidima kuma ana ɗaukan amarya ana ta hajjewa yake ta umma kai kuma kaje kana murna an kawo maka amarya ba ta sallah ba ta yi sallah ba tun azahar ba ta yi sallah ba kana yaƙe baki kana cire babbar riga Allah ya kiyaye Allah ya tawaje ya kamata mu tashi mu tsaya gaskiya mu tsaya sosai akan al'amarin sallah kar mu yi wasa Allah ya taimake mu Allah ya mana jagora ai hakuri mun tsawaita abin da muka yi daidai Allah ka tara mu cikin ladansa abin da ne kuskure Allah ya gafarta mani wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hudah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan yana cewa ina neman ƙarin haske game da jinkirin bin gawar musulmi sakamakon kai ta wani waje saɓanin yadda mutuwar ta kasance don jiran masu halartar sallar gawa ko saboda neman albarkar wajen da za a kai abin ne to gaskiya irin wannan tambayar ba na sha'awarta abin da ya sa saboda yanzu in za mu yi magana akan wannan abin kai tsaye an san akan wa muke magana yawwa to irin wannan a bari in karatu ya biyo sai a karatu a kai kawai ya fi akan a ce kai tsaye wani ake nufi sai a ɗauki abin a yayyanka shi a ita turawa a ce ai wani maga abin da ya ce wani maga abin da ya ce don Allah malam ka ja hankalin mutane akan sallah don da yawa ba sa yin sallah kuma ka gaya musu muhimmancinta don da yawa suna yi ne suna yi su ma yi suke to ala'ayyar halin da yanzu ma akan sallah muka yi magana kuma abin da muka faɗa yanzu na ga ya kamata a ce insha Allah ta'ala zai ba da wata wata amsa daga cikin abin da kake bukata kuma a cikin dai karatun sallar muke a hankali duk abin da ake bukata zai fito insha Allah ta'ala wannan yake cewa shi ɗin ɗalibin alkur'ani ne yana son malam ka gaya min abubuwan da zan bari domin na cika wannan buri na haddar alkur'ani kuma ina son ya na soma karatun dare malam ka sani addu'a Allah ya bani haddar alkur'ani mai girma da ‘yan uwa musulmi masu albarka, to Allah ta'ala ya maka arzikin haddar alƙur'ani da fahimtarsa da aiki da shi, karka takaita iya hadda, haddar alƙur'ani inda zallan haddacewa ne kaɗai ba shi ake bukata ba, abin da ake bukata a haddace shi a kiyaye ma'anoninsa da hakkokinsa a aiki da shi. Allah ta'ala ya maka wannan arzikin Allah ya baka mu ma muna roƙon Allah ta'ala ya mana wannan arzikin ya bamu mu da zuriyar mu baki daya sannan me za ka bari ka haddace alqur'ani shine shagala in kana so ka haddace alqur'ani to sai ka daina shagala sai ka ɗauke kanka ka bambanta da sauran waɗanda ba irin abin da ka sa a gaba suka sa a gaba ba dole sai ka ajiye kanka wa alkur'ani ka masa itikafi ka tare masa a masallaci kana karanta shi ba kakkautawa ko a gida ne kana karanta shi ba kakkautawa ya zama baka da wani sha'ani in ba wannan sha'anin ba wannan shine zai saka haddace alkur'ani amma matukar kana haddar alkur'ani baka daina zuwa kasuwa ba baka daina zuwa leburanci ba baka daina zuwa aiki ba in kai ma'aikaci ne baka daina zaman yashi da benci da, da, da, da, da, da wuraren hira ba baka daina zuwa filin kwallo ba to da wuya ka haddace alkur'ani ko kai ne haddacau ba za ka iya haddace alkur'ani ba sai zuciyarka ya zama ba komai a cikinta sai alkur'ani sannan ka ce kana so ka so makaratun dare ba ka soma ba to ai da jan aiki a gabanka ai ban tsammanci ana haddace alkur'ani da iya karatu da rana ba ai mai haddace alkur'ani da iya karatu da rana to a sha ruwan tsuntsaye yake ai awoyin rana ba za su ishe ka ba sai ka haɗa da dare sannan idan kana so alƙur'ani ya zauna maka ka karanta shi baka shakka to ka rika ƙiyamun laili da shi ka rika sallar dare da shi duk yadda kake karanta alƙur'ani idan baka sallah da shi to ba za ka same shi yadda ya kamata ba zamansa a cikin zuciya ya zauna ka karanta shi a ko'ina hankalinka kwance to sai in ka saba sallah da shi shi sa Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa minan laili fatahajjad bihi a wani yanki na dare kai tahaddudi da alkur'ani ka tashi daga bacci kai sallah da alkur'ani wannan biki zamiri na ha yana kuma alkur'ani da alkur'ani to ka ji abin da ya kamace ka innahu sha'anul liman la sha'ana lahu illa hu sha'ani ne ga wanda bashi da wani al'amari sai wannan to insha Allah za ka samu wasu suna ganin cewa kwakwalwarsu ce mai rauni shi yasa suka kasa haddacewa da haka suke neman a ba su addu'ar hadda ko lakanin hadda addu'ar ɗaya ce lakanin ɗaya ne shi ne ka yi karatu ba ka sallah da alƙur'ani ba ka karanta shi da daddare da ranar ma rabi da rabi ka karanta ne a sha ruwan tsuntsaye ka tashi ka tafi hidimominka hidimominka sun fi alƙur'anin samun damarka kuma sannan ka zo kana cewa baka lakani to wani irin lakani za a baka kawai sai ka ji ka zama waye ya zama haka in dai annabi sallallahu alaihi wasallama zai shekara 23 sai a shekara ta ƙarshe alqur'ani ya gama sauka masa 23 kai kuma kawai sai ka sha lakani sai ka ji ka zama arama ba haka ba yi ake yi yi ake da gaske kuma kowa yayi da gaske zai yi ba da ta aiwa na gifted karka da kanka da wane kowa kowa yayi zai in ta ga baka yi ba baka yi bane Allah ya taimake mu Allah ya mana jagora a kan karatun da aka yi menene hukuncin suma da mai farfadiya idan ta tashi kuma lokacin sallah har ya fita mai farfadiya hukuncin ka hukuncin mahaukaci mai suma hukuncin sa hukuncin mai bacci da haka ka haɗa suma da bacci ka haɗa farfaɗiya da hauka in ka gane karatun mun gama Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait lakal hamdu ala ma qadait wa lakal shukru ala ma atait نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله